أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقول الله دي ساكي تارم أولا زاوية من البركة زاوية شيء مالا أم أما دي كان تيتم مالا غوجي a cikin garin Bauchi. A yau muna laraba, haka ne ko? Yau muna laraba 28 ga watan Ramadana, hijiran annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara, wanda ya daidai da sha sha uku ne ko? na sha uku ga watan shida a 2018 miladiyan annabi isa alaihi salam yau laraba 28 kuma yau ne ranar da insha Allah kuma dami addu'a na wannan karatu namu na wannan shekara sai kuma abinda Allah kuma ya yi lillahi al'amur min qablu wa min ba'du al'amarin na Allah ne farko da kuma ƙarshe bila da haka muna cikin surat ibrahim salamu aya na nawa aya na biyu to Allah subhanahu wata'ala yana ce Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailil lil kafirin min azabin shadid Allahu Allah eh Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi Allahu Allah allazi lahu ma fis samawati shine wanda nasa ne abin da ke cikin sama halittan duk da ke cikin sama na Allah ne wa ma fil ardi da abin da ke cikin ƙasa ma din na Allah ne subhanahu wataala Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailil lil kafirina wato tsananin azaba ya tabbata wailun dinnan malamai sun ce wani rafi ne a cikin wutan jahannama wanda wani rafi ne wanda azaban da ke cikinsa ya fi gaba ɗaya nau'in wutan da ke cikin jahannama kasan ita jahannama wato ita ne malamai sun ce ita ne falo na wuta ɗin duk wani kafiri ya ya bi ta jahannama amma wutan ita da rakatin ne wato riska ne ƙasa ne laifinka irin ƙasa da da'ai da kai laifinka irin ƙasa da da'ai da kai yawa to ita jahannama ita ne falo wajen shiga gaba ɗaya yasa ake ce jahannama ita ne wutan musulmi ya sa kuma Allah ya ce kowa ya shiga jahannama da musulmi da wato da kafiri duka sai an shiga jahannama tunda Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa ya bi ta cikin jahannama kowa wato isra'i din nan da da tsallake ai ta kan jahannama ne gadan yake Allah ya sa mu tsallake cikin ƙananan mintoti sabila da isan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda annabi ya ce kowa dai buta kan jahannama shine kowa ya ya buta kan siradi kasa in mutum ya fada shine cikin wutan jahannama din to in mutum ya shiga jahannaman gwargwadon kafircinsa da irin sabansa irin wajen da da a kai shi kenan to ita wani rafi ne a cikin jahannama shine sunansa wailu wanda an ce kullun jahannama ya ta nemi tsari da shi a gurin Allah sau saba'in ita kanta wutan ne fa take neman tsari da wuta wuta da ta fita azaba sau saba'in Allah ya kiyaye mu to Allah ya ce wannan wailu ɗin wannan rafi na azaban shine ya tabbata wailin lil kafirina ya tabbata ga wannan rafi ya tabbata ga kafirai min azabin shadidin daga azaba wanda yake mai tsanani Allah ya kiyaye mu na'am الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله Mm.
ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا Mm.
أولئك في دلال بعيد allazina yastahibbuna alhayati hayati dunya ala lakirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghuna iwaja Mm.
ulaika fi dalalil ba'id to Allah subhanahu wataala da yace wato wannan wailu wannan rafi na tsananin azaba ya tabbata ga kafirai sai Allah ya ce Allah wailul lil kafirin min azabin shadid sai Allah ya ce kaman suwaye kafiran sai aka fito mana da siffan su allazina yastahibbuna alhayatad dunya Mm.
su ne waɗanda suke son rayuwar duniya ala lakirati akan lahira yanda suke son duniya ba sa son lahira kuma dama isu iya duniya ɗin suka sani bayan duniya ya alamu na zahiran min alhayatu duniya haka Allah ya ce sun sun san iya zahirin rayuwar duniya ne shi yasa yau dukkan wani wato imani da aka ga wato hawan hawa ne shi kafiri a ra- a wurinsa in dai ka zo duniya bai yi kuɗi ba to shi yana ganin ya zo a banza ne sabiya da bai san gidan lahira ba bai kuma san Allah ba amma musulmi ne da aka gan shi da ƙyar yake samun abin da zai ci da ƙyar zai samu abin na ma yana ce alhamdulillah shi yasa aka ce wato ko da su wa'inda ba musulmi ba wa'in suka je an- suka je asibiti suka ga musulmi jikinsa ya yi tsanani ana ce ya yi jiki sai su ji ana ce kai jiki kan alhamdulillah an gode Allah to ai kaga su da ba su da hankali sukan ce a yaushe kuma za a ce alhamdulillah bayan jiki ba daɗi eh saboda da ba su san Allah ba subhanahu wataala to haka yake duniya su a gurin su in dai baka da duniya to kawai rayuwanka kaman ta zo a banza ne mu kuma ya gashi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda aka ba su duniyan ma wato an ba su dan jarabawa ne wanda aka ba su ma ba a ba su duniyan ba an ba su ma don jarabawa ne amma Allah dai ya fi yaban wa'inda ba a ba su duniya din ba akan wa'inda aka ba su sabiya da kalla ne da a ba mutum duniya ba ta halaka shi ba Allah ya kiyaye mu duk bautan Allah mutum in aka ba shi duniya ya tayi baya da shi shi yasa da kaga akan so mutum dama ya tarbiyyantar da ransa da bin Allah sabiya da sa'ilin da duniyan ta zo in ma daular ne in ta shiga hannu to ya ta matsa da kai baya shi yasa da kaga wato malamai suke cewa akwai Umar bin Abdul Aziz wannan ɗaya daga cikin halifofin musulunci din nan mai tsoron Allah nan wanda ake ce masa Umar Sani da shi da Uwaisul Qarni shi Uwaisul Qarni kaga wasu ma malamai suna ce sahabi ne tunda annabi ya bada labarinsa wasu kuma amma mashhurin zance dai tabi'i ne sabila da shi ne annabi ya ce masayidina abubakar a da sauran sahabbai cewa in har uwaisul karni sun haɗu da shi su ce musu addu'a annabi ya ba da labarinsa kaga shine da aka haɗu da shi lokacin ha- sayyidina abubakar halifancinsa ya gama ya koma ga allah sayyidina umar ya samu na halifanci amma da suka ce musu wa'azi ya musu wa'azi kaga a cikin maganan da ya musu har sayyidina aliyu suka yi kuka da sayyidina umaru da sayyidina usman suka yi kuka a cikin maganan da ya gaya musu har ya ce musu basu ga manzan allah ba irin maganan ma'arifa da ake gaya wa mutanenmu su dibo baki su ta cewa wai su sun yi karatu sun yi karatu ya ce musu basu ga manzan allah ba to kuma annabi ya ce ya musu wa'azi kaga ba abun su masa musu bane sai ga sun je yaƙi da annabi annabi ya musu bisharori sun ci abinci da shi amma ya ce ba su ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam shikenan ba halin musu saboda da abin da ya fi karfin ilimin ka sai suka ce masa ta abu kuhafata har abu kuhafa wato sai na abubakar gashi shi ne ya hijira aka je aka zauna da shi a kogo aka yi sati annabi ya ce har shi ayi sai na wasu karni ya ce har shi bai- bai bai kai wato abun nan ba bai ga annabi ba ya ce inuwansa ya gani sallallahu alaihi wasallam sabila da haka wato wannan shi wai sulkarni da shi da umar bin abdulaziz aka ce wa ya fi wani ne to malamai suka ce ai shi umar bin abdulaziz da iya ce ya fi sabila da shi an ba shi daula an ba shi mulki a hannunsa amma bata canja shi abin al- abin Allah ba shine lokacin da aka ba shi halifanci ana masa cappa shi mutane suna masa munna yana rike hannunsa yana ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wani daga cikin wanda yake son mulkin wanda shi ya so a zaɓa halifa sun gaisa yana ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shi ma Umar bin Abdulaziz na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma kowa inna lillahi wa inna ilaihi raji'unan sa daban yanda ta nufa shi Umar bin Abdulaziz na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una an dora masa nauyin abin da baya kauna baya so ba zai iya ba shi kuma wancan na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya rasa mulki da shi sai na Umar bin Abdulaziz an ce ya fi Umar ya fi waisul karni tunda shi an bashi duniya amma bata canja shi ba sabila da haka allazi ne yastaybuna alhayatid dunya ala lakirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghuna ha'i wajen wato suna toshe mutane ga barin tafarkin Allah wa yabghuna ha'i wajen suna nema ma ita wato suna nema ma ma ma ita addini din ma wajen suna nema mata karkata duk wanda ya zo dai ba Allah su toshe shi su kuma nema masa karkata kare ba Allah wa ya buguna a wajen ula'ika Allah ya ce waɗannan bi dalalil ba'idi suna cikin fata wanda yake manisanci na وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى وتعالى يتي وما أرسلنا من رسول ba mu aika wani manzo ba duk manzannin da muka aika illa bi lisani qaumihi sai da haccin mutanensa kowane annabi ana tura shi ne da haccin mutanensa kuma kowane annabi ana tura shi ne da irin abin da mutanensa suka fi ƙwarewa a wannan zamani mutanen annabi isa an a zamanin abin da yake ci shine sanin ilimin ɗibbu shine sanin likitanci abin da ya shafi ilimin cututtuka shi yasa shi da ya zo sai zama na warkar da makaho na ta da macece shi a likitancin ma har wanda ya tafi lahira na dawo da shi yawa dan a gwada musu wannan likitancin ilimin daga Allah yake tabi haka annabi kuma sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne lokacin fasaha ne yake ci a larabawa zunzurutun fasaha wanda an ce a lokacin bala da lokacin da aka aiko annabi mutum da iya zuwa ya taka laka ba shatin kafansa zai fito ba to da a kira wani mai fasaha in ya zo ya kalli wajen da iya ce wannan kafan na bahaushe ne tsaban fasaha da ya ce wannan kafan na inyamuri ne kuma aka yi bincike haka ne to amma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya zo da alqur'ani sai suka ji abin da ba su taba ji ba to shi wannan kuma aya da Allah ya ce ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba mu turo wani annabi bai da haccen mutanensa to annabi sallallahu alaihi wasallam ai mun sani qur'ani ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira walakin nasaran nas la ya'lam Allah ya ce ba mu aiko ka ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dan ka zamo kafatan linnasi sai zuwa ga baki ɗayan mutane ka zamo bashiran mai bishara wa naziran kuma mai gargadi sabila da haka wato annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan aya tunda Allah ya ce an aiko shi zuwa ga mutane ne gaba ɗaya kai wani ayan ma cewa yi shi annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne ma dabbobi an aiko shi wa mala'iku an aiko shi wa aljanu wa rauhanai duka qur'ani ya faɗa shi matsayin annabi ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira ai shi annabi dan ya zama mai wa'azi ne ma dukkan alam har mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallama shi annabin su ne to wannan aya wasu malamai suka ce tunda Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ba mu tura da wani annabi ba yawa ba mu aika wani annabi ba da haccen mutanensa to annabi sallallahu alaihi wasallama ashe yana jin dukkan kowane yare na duniya tunda shi ba an tura shi ma iya larabawa bane tunda an ce wa ma arsalna min illa bi lisani qaumi da haccen mutanensa to a wata ma'anan wasu malamai sun ce in an ce iya larabawa ai shi ba larabe ne to ai ba mu iya larabawa aka tura shi to tunda ma dukkan duniya aka tura shi annabi sallallahu alaihi wasallama ashe da mu ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin Hausa annabi yana jin barbanci yana jin fulatanci yana jin dukkan wasu yare sallallahu alaihi wasallam tabiya da shi matsayinsa daban yake sallallahu alaihi wasallam illa bi lisani qaumi li bayyana lahu fa yudillillahu man yasha'u Allah yana batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha'u kuma Allah yana shirya da wanda ya ga dama wa wal azizu shine mai rinjaye alhakim kuma Allah nan shine mai hikima na'am ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور na'am من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآية لكل صبار شكور
wala kadar sanna mushe ko نعم wala kadar sanna mushe bi ayatina anakrij qaumaka min az-zulumati ila an-nur wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi zalika laayatin li kulli sabbirin shakur Allah ya ce wala kadar sanna Musa hakika mun tura annabi Musa eh wala kadar sanna Musa ila qaumihi mun tura annabi Musa zuwa ga mutanansa anakrij qaumaka min az-zulumati wato mun tura Musa zuwa ga mutanensa mun wal sanna Musa bi ayatina mun tura annabi Musa da ayoyinmu shine Allah yake cewa wani aya mun bashi wal qadatina Musa tisa ayatin bayyinatin mun ba wa annabi Musa ayoyi wato guda tara muka bashi mu'jizozi yawa ya je da shi wa mutanensa da kuma Fir'auna gaba daya to wal qadar sanna Musa bi ayatina anakarij qaumaka min az-zulumati mun tura Musa da ayoyinmu don ya fitar da mutane mutanensa daga cikin duhu ilan nuri zuwa ga haske ana karshi kawo maka mina zulmat ilan nur wa zakirun bi ayyamillah ka tunasar da su kwanakin Allah anan malamai sun ce ayyamin layi yana ɗaukan kwanakin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya musu wanda Allah ya dinga ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin yana iya ɗaukan haka wasu malamai suka ce kuma a ayyamin layi shi ne wanda Allah yake arawa bayi Allah yakan iya arawa bayinsa yanzu kamar misali kamar imamu imamu nawawi imamu nawawi an ce duka-duka shekarunsa a duniya bai wuce talatin da wani abu ba amma ya yi rubuce-rubuce na addini wanda in ka tara ya a ce to yaushe ne ya zauna ya wannan rubutun wanda ko da shari'in musulun da ya yi a muƙaddima yana cewa ya yi niyan ya yi sharhin ta zamo bolin ɗari ne ya ce sai ya ga cewa ƙarancin ilimi wato neman ilimi ya yi ƙaranci a zamanin ya ce shi yasa ya yi takaita ta yi ta bolin tara su biya da ya ga ba a neman ilimi karan neman ilimi ya yi ƙaranci a wannan zamani ɗin to su biya da haka an ce yana daga cikin wanda Allah ya ba su irin kwanakin ayyamin layi kamar yanzu maulan mu shehu da dilano kullum a tafiye-tafiye yake amma ya yi littattafai har saba'in da biyar sai ka rasa baƙi kawai da suke sauka a gidansa an yi ittifaki a duk wata baya rasa karɓan baƙi sama da mutum ɗaiɗaiɗai sama da mutum dubu duk wata na duniya to yaushe ya gana do innan baƙin yanzu kai ka duba me yasa shugabanni ba su iya bacci sabiya da yin wannan cika fayil ɗin ganawa da wannan waya da wannan waya da wannan kuma su da yake aikin sun ba na Allah bane yasa ya ga sun gagara ne yake ba su iya abin nan to irin wannan bayan Allah an ce ayyamin layi ya taɓa faruwa wani bawan Allah a zamanin maulan mushewu tijjani radilanu ya shiga bayan gida zai yi wanka matansa ta kai masa ruwa yana shiga bayan gidan har ya cire kaya ya rataye irin yadda mutum da ya yi wanka kawai sai ya ji an kamar an hankaɗa shi kawai cikin minti kaɗan kawai ya gan shi a wani duniya ya gan shi a wani duniya wajen wasu mutane ya je ya yi zama da wa'innan mutanen bai san yaye tsinci kansa a wurin ba ya zauna har ya yi aure har ya haifi 'ya'ya ya yi shekara wajen saba'in wata rana again a garin ya shiga bayan gida aka fatto shi wani duniya ko sai ya dawo nan cikin bayan gidan gidansa ya zo kuma ga ruwan wankansa ya kuma yi wankan yana fitowa matansa ta ce ka amma yau ka fito wanka da wuri kuma shekara saba'in aka ce yi amma idan aka gaya ma wani irin wannan sai ya ce kamar abin nan to qur'ani ya bada labarin da ya faka mamaki an ma ba ga ashabul kafi ba wala bi sufi kafihim salasin yatin sinina wazdadu tis'a ba haka suka zauna a cikin kogo ba shekara 309 amma da suka fitina ce da aka zo aka tambaye su kala qalil min kam labistum no ku kai kwana nawa ko zauna ne ce labisna yawman aw ba alayhi wai kwana ɗaya suka zauna kwana shekara ɗari uku da tara fa amma suka ce kwana ɗaya suka zauna ko kuma ma shashin wuni kamar daga ɗan azar ne daga safiya ne zuwa azar to sabiya kan an gaya maka ayan Allah kar kai mamaki sabiya da haka to wannan aka ce haka to shine yana daga cikin ayyamin layi irin wannan Allah ya ara wa malamai suka ta rubuce rubucen addini sai ka rasa to yaushe ne suka nemi ilimin yaushe ne suka yi tafiye tafiye kuma ka ji wani ma zaka samu tun da yake a garin su ma tun bayan da ya wuce balaga ma wani bai ƙara zama na sama da shekara biyu ma a garin su ba to sabiya da haka wannan shi wasu malamai sun ce shine ake kira ayyamin layi wa zakirun bi ayyamin la ka tunasar da su kwanakin Allah yawwa inna fi zalika alikal ayatin Allah ya ce hakika cikin haka akwai ayoyi likulli sabberin da dukkan mai yawan haƙuri shakurun mai kuma godiya wa Allah na
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويسبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويفتعون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم الله يجي وإذ قال موسى لقومه يا عند النبي موسى يجيا ومتاننسا وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم نعم وتنا نعمة الله يمكو الله أنه موسى يجيا ومتاننسا ستنا نعمة الله يمسو إذن جيكم من آل فرعون يا عند سيرة الدكو daga mutanen fir'auna kamar yadda aka sani zan je ku minali fir'auna su muna kun su al'azabi fir'aunan nan yana ɗanɗana muku mummunan azaba wai zabbihuna abna'aku yana kuma yanka ƴaƴayenku maza wa yastahayuna nisa'akum yana barin wato ƴaƴayenku kuma mata yana barin mata domin gidima wa yastahayuna nisa'akum wa fi zalikum Allah ya ce a cikin hakan nan da aka same ku halin da kuke ciki na fir'auna dinnan ai an same ku ne wa fi zalikum bala'u akwai bala'i min rabbikum daga ubangijinku azimu wanda yake mai girma wasu malamai suka cewa wa fi zalikum dinnan cikin hakan da aka same ku akwai ibtila'i akwai jarabawa daga ubangijinku wanda yake mai girma amma ga shi an tseratar da ku kun zo kuma kuna ta faɗan wasu maganganu marasa daɗi na.
وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لعزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تعزن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله سبحانه وتعالى يتي wa ista'azzana rabbukum yayin da ubangijinku ya sanar yawa wa ista'azzana rabbukum la in shakartum yayin da ubangijinku ya sanar cewa la in shakartum in kun gode la azidannakum wallahi Allah zai ƙara muku wala in kafartum in kuma kun kafirce to inna azabi la shadidu hakika azaba na mai tsanani ne wannan aya Allah ya kiyaye mu Allah ya samu daga cikin masu godiya wa Allah to da mu wato da mu nemi alfalu da ita wannan aya da Allah ya ce in mun gode zai ƙara mana in kuma kafirci Allah ya kiyaye mu da kafircin kafirci dama kala biyu ne akwai kufurin ni'ima akwai kuma ainihin kafirci na kafircewa wa ayoyin Allah da maganansa to kufurin ni'ima shine Allah ya ma baiwa ka ki godewa to in Allah ya ma baiwa ka ki godewa to ya ce azaba na fa mai tsanani ne domin mun gode Allah da ya yi mu musulmai ya kuma samu a cikin al'umman annabi Muhammadu sallallahu sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bamu wato tsawon rai muka zo muka fara wannan karatu na wannan shekara gashi kuma yau Allah ubangiji ya kawo mu wato da mu hatima na addu'a kuma ta iya yiwa wani shekara hala bamu nan amma an bamu nan muna fatan Allah ya sa wannan abu da su iyayenmu suka dora da malumanmu Allah ya sa ba ta yanke ba Allah ya sa Allah ya doro inda za su ci gaba da yi har ya zuwa wato illa masha Allah kuma muna marhaban da zuwan duk wanda suka zo mana manyan baki kuma muna isar da ta'aziyya da suwa da yanzu ya same mu na wani babban mu kamar yadda ɗazu muka faɗa mu yan uwa cewa yana ɗaya daga cikin mai ƙarfafa mu musamman kasatan gaskiya ni yakan kira ni ya gaggaya mun wasu irin shawarwari yakan ce to gashi kuna yara kuma kuna almajirai Allah ya haɗa ku da mutane daban-daban yakan ce to ku yi haƙurin zama da mutane wallahi yakan gaggiya mu kasan manya su suna da experience na shekaru wanda mu bamu da shi kuma hakika wajen wundan nan can wannan ne wajen zaman saɓarin arewan nan kuma a banan nan mun yi tafsiri da shi ya kai so hudu ko so biyar kafin wannan ciwo ya buge shi na malaria to ashe ma bara a gama azumin da shi ba lazin nan ya rasu Allah ya masa rama Allah ya sada shi da manzan Allah kuma mutum ne mai kokarin ibada kuma ahali ne yana daga cikin almajiran shehu tijjani radiyallahu anhu yana rike da wannan wuridi kuma yana kula da zumunta duk dai abin da ya cancanta yana da yana kamantawa ko da maulidi da aka ga dai ce a yi haƙuri kar a yi faɗa a je a dawo lafiya kuma yana duk daga cikin wato abin da yake karfafa mu ko a banan nan kafin a kai shi asibiti da za a fara sallan tahajjud din nan dan duk shekara da shi muke dan tahajjud bana a masallacin nan ina ganin da mu da farawa mu zai kai shekara sha takwas ko sha tara su da tun iyayenmu suna da rai yau rasuwansu kuma ya kai shekara sha biyar ko yauwa sha biyar sha hudu to tun suna da rai tun malam baba sajina nan tun shi malam namu na nan sukan zo a yi sallan nan da su to ga yau rasuwansu ɗaya shekaransa sha biyar ɗaya kuma sha hudu yawa to tun suna nan ake sallan nan to da shi ake yi dan har yake ce mun yana fatan Allah ya bashi lafiya a yi sallan tahajjud nan da shi to Allah ya masa rahama Allah ya sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duka yan kwamiti na karatunmu ba ya mun kira kowa ba masu taimaka mana Allah ya san su masu ba mu shawari duk Allah ya san su kuma Allah ya saka mu kowa da alkhairi da mutan ƙauye da suke ta godiya da 'yan kasuwa da suke ta test duka duk Allah ya san ku ya san masoyin madiyan da suke kuma soyayyen da suke yi ba wa mu suke yi ba wa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kuma shi Allah subhanahu wataala muna da manyan baki akwai wato alaran mamala Aliyu na Sheikh Malam Muhammad Bajoga Allah ya kara masa rama Allah ya yi bashi arzikin ya ya halarce mu ga Malam Hassan Baba ta taya gangansa da kuma mai gundumanmu malam ladan a mabuga da kuma babanmu baba amadu da kuma malam mutari abokinmu ne daga Legas ya zo amma sabila da himma ya zo mu rufe wannan karatu da shi ma'aikacin kwastam ne muna maka marhaban da zuwa malam mutari da kuma malam muhammadu mai bara ga aran ma malam ibrahim na malaminmu malam shehu mai ashafa da kuma barista nan wato barista aminu na malaminmu shak malam balaraba isa da kuma alaran mamala ibrahim lago wanda shine mai anguwa na madina kwatas to ga kuma jagoranci ga duk shauran mutane ga malam abdulkadir nan dan malaminmu she malam barau bakin kura da kuma shauran mutane su a maza wajen sarkin fawa to duk wanda dai duk allah ya san mu da allah yan uwa ai hakuri ba duk wanda ya ji ba mu kira sunansa ba wallahi allah ya san shi ba wai mun gaza ba ne kuma duka Allah ya mana sakayya da alkhairi a arama malam ibrahim da aka jefa mana kalma guda uku kana da minti biyu sannan ga shi yaran malam aliyu da ya jefa mana kalma da kuma shi barista da ya jefa mana kalma sannan shi kuma arama yana daga cikin wanda dai mana addu'a sai duka 'yan uwa kuma kowa ya sa niyansa shi kuma duk wanda suke taimakawa muna sake jaddadawa ba himin kira suna ba duk Allah ya san mu Allah kuma ya saka mu kowa da alkhairi wanda suka tsaya mana irin wannan karatu akwai Alhaji Aminu na Malam Isa ba Shek Malam Isa Buriburi duk shekara yakan ba mu gudumawa bana ma ya ba mu Allah ya karfafa shi akwai kuma Gwani Karibu akwai kuma shi kansa Malam Mutari wannan da ke zaune da kuma shauransu dai duka shi kuma su Malam Aliyu Bajoga duk shekara yakan zo mana ya kuma ba mu shawarwari da kuma gashi banan Allah ya kawo shi to Allah ya saka da alkhairi na'am
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن يمن يما لمي دا على رمومي وانا المجري إنا من سلم إرنت الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salam harama Eh, daga na'am.
murya an daga murya To, ni ba wani abu da zan ce ba kawai zan nuna farin ciki na ne da murna na yadda na ga tarin matasa da suka taru a wannan wuri da suke sauraron karatun alkur'ani in kuma jinjina wa shi wannan malami da yake da jajircewa da ƙoƙari ya tafi da mafi yawancin lokutan saurin hidimtawa addini wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha yana da ƙoƙari sosai abu ne mai wuya a wannan lokacin kaga mutum matashi mai tsayawa sosai akan hidimtawa addini kamar shi malam burhan kusan iya abin da dai na sani kusan yanzu yana yin tafsir bana dai ya yi tafsir kusan a masallatai uku yana yi a nan yana yi a nan cikin abu cikin malam goje kuma still shi yayi a masallacinmu na Madina kwatas saboda ina makaranta to yanzu masallaci uku haka banan nan yana tasowa daga nan ya wuce can yana tashi daga can ya wuce can gaskiya wannan baiwa ne sosai ba kowa ne Allah yake mishi haka ba sai wanda Allah ya bashi tsayawa sosai da juriya Allah ya saka masa da alkhairi ɗawainiya da yake yi Allah ya sa mu amfana kuma lallai shi alkur'ani gashi nan ko ina ana karantawa spiku suna faɗa rediyo na faɗa waya ko ina in ka ji zaka ji ana ta karanta alkur'ani saboda haka abin da ya rage dai shine kawai sai mu yi ta aiki sai ya- saboda kada ya zama hujja a kanmu ya zama hujja gare mu yanzu daidai kake da shi wanda yake karantawa da wanda ya ji To. muna maraba da zuwan babban shehi shi malam kabiru barka da zuwa Em, lallai ina jan hankalin matasa da shi wanda ya faɗa da kai da kaji yanzu kusan duka mun za- kun zamo a mataki guda kai ma yanzu ka zama malami a wannan ɓangaren abinda ka ji wajibi ne a kanka ka yi amfani da shi wanda aka ce na umarni ka bi na hani ka kiyaye don kada ya zamo hujja a kanka ya zamo hujja gare ka abubuwan da muke faɗa Allah ya sa su zamo hujja gare mu kar su zamo hujja a kanmu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne muna da buƙatuwa zuwa ga malamai dan adam tunda abubuwa guda biyu suka samar da shi ruhi da jiki duk da ruhi ya fi muhimmanci akan gangan jiki dole kenan kana buƙatar likitoci guda biyu likitan da zai rinka duba gangan jiki yayin da ya samu matsala likitan da zai rinka tarbiyyar ruhinka kenan a yanzu muhimmancin da ya kamata mu ba wasu waɗannan malamai da suke karantar da mu suke ciyar suke tarbiyyantar da ruhinmu ashe ya fi muhimmanci akan doktoci waɗanda yayin da ka ji ciwon kai ciwon ganga jiki da sauransu zaka garzaya zuwa ga likita kaga yawanci ko dan adam yana dan rafkana ga barin gane haka sai kaga ya fi ba da muhimmanci a wurin cutarsa ta zahiri likitansa na gangan jiki ya fi girma da kima a wurin shi akan likitan ruhi yayin da kuma ita ruhin idan ta ɓaci gangan jikin bayi da amfani abinda malam ya faɗa Allah ya saka masa da alkhairi ya sa ya zama mai amfani gare mu mu da muka taru kullum tun daga farkon wata har zuwa ƙarshe muke zuwa mu zauna a fara da mu a tashi da mu to Allah ya saka wa kowa da alkhairi shi wannan mamaci ubangiji Allah ya yafe masa ya gafarta masa daga kan shi shi malam Abdullahi Jirgi da shi mahaifinsu malam Aminu da sauran dukkan ga shi malam dan umma da sauran dukkan shehannanmu da suka rasu ubangiji Allah ya musu rahama Allah ya biyar da mu tafarkin su alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka wa aran ma Malam Ibrahim na malaminmu Shehu Malami Ashafa. a muna malam yana cikin bayani sai ga khalifa dr kabiru sha lissafe allah ya iso wansa muna maka marhaban a aran mamala aliyu bajoga aka jefa mana kalma dr da biyo mana karshe
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آه، الحمد لله منا godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana rana mai albarka ranan da muka taru don mu taya al'ummar musulmi murnan katma na addu'a na wannan karatu na wannan shekara Ah, wadda daga cikin wanda suka halatta akwai ah, malaminmu Dr. Muhammadu Kabir dan Sheikh ah, Malam Ali Tsahe wadda shi ma muna tare da shi da shi mai anguwa da manyan malamai da barista da sauran yan uwa dalibai da muka taru a wannan waje muna wa kowa murna tare da fatan alkhairi a ni abin da zan faɗa abu ne guda ɗaya zuwa biyu wanda na saba faɗansa in na zo irin wannan waje shine ah, ganin cewa duka masallacin na in ka duba gaba ɗaya matasa ne to alhamdulillah hakan ya sa ni karfin gwiwa jawo hankalin matasa akan maganar neman karatu domin gaskiyar magana shine neman karatun nan shine zai bamu daman dukan dukkan wani abin da zai iya tinkarar mu ya mana barazana kuma karatun nan da zamu nema ilimin nan ba wai zamu tsaya ilimi ne kawai na addini kadai ba a'a zamu hada gaba ɗaya ne saboda na addini zai taimaka mana a lahiran mu da duniyar mu haka shi ma na duniyar zai taimaka mana da haka ina kiran matasa da Allah mu ja kafan wando sosai wajen neman karatu na addini da kuma karatu na zamani domin karatu na zamanin nan muna gani yadda yanzu ake cutar da addini ta irin wannan hanya idan ba mu yi karatu ba za a ci gaba da cutar da addini mu ne ta wannan hanya na zamani amma da zarar mun yi karatu insha Allah za mu samu abubuwa da yawan gaske wanda za mu iya kare addinin mu da mutuncin mu da duk wani abin da ya shafe mu insha Allah ina mana fata alkhairi wannan karatu da aka fara shi a kare shi yau Allah ya bamu albarkansa Allah ya bamu albarkan alqur'ani wanda ya duk wanda ya zo wannan waje ya koya da bukatunsa wanda ya sani da wanda ma bai sani ba Allah ya biya masa iyayenmu da suka fara wannan karatu a wannan masallaci har zuwa shi da dan uwana abokina a malamina malam Burhanu Allah ya saka masa alheri mai anguwa Allah ya saka masa alheri duk mutanen anguwa Allah ya saka masa alheri mata da suke wato gidajen suke jin wannan karatu Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya zama da su na mazajen su lafiya Allah ya shiri ƴan uwanmu yaranmu ƴaƴanmu Allah ya shirye su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu ruwa mai albarka hakika lallai muna buƙatar addu'a wato idan ga doctor muna kusa da ni gaskiya muna buƙatar addu'a na ruwa domin halin da ake ciki Allah ya ba mu ruwa mai albarka Allah ya ba mu damuna mai albarka albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ƙarshe nake cewa ah, zan mika wannan abun magana zuwa ga shi doctor wanda ni din ma dai saboda an dai wani abun da aka ce a ce sura akramakallahu abu akramakallahu bismillahir rahmanir rahim na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد masu angonni shugabannin jama'a manya-manyan shehunan malamai ‘ya'yan shehunan malamai wanda suka halarci wannan wuri wanda duka duba sai ka ga ya zo ne ganinsa sai ka tuna kuma magabacinsa wanda shi su ne asalin gwagwarmayar da suka yi ta zo ta shafe mu har muka samu himma irin tasu muke yin namu iya abin da Allah ya hore akwai akwai jinanin malamai iri-iri daban-daban da suka zo nan na gansu kuma ganinsu ganin magabatansu ne kuma ganinsu a cikin irin wannan harka har yanzu yana faranta rai cewa baya ta yi kyau Allah ya sa kuma ta ci gaba da yin kyau albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farin ciki baya lissafuwa kamar yadda 'yan uwa suka faffaɗa cewa ah, matasa ne za ka gani duk inda ka je wuraren tafsirin mu yanzu za ga matasa suna cika wurin to wannan babban alfa- alfalu ne mai kyau kuma abin alfahari ne abin farin ciki ne domin inda kake ganin matasa to da alamun abin zai ci gaba inda ka zo kaga duk dattawa ne alamun abin zai zai tsaya saboda za su kare in sun kare kuma to babu wanda zai ci gaba da yin wannan kuma alhamdulillah wa al'ummanmu al'umma ce marhuma kuma al'umma ce mai albarka Ah, mu matasanmu matasa ne wanda suka samu albarka da addu'o'i na magabata Ah, kamar yadda muka sani malamai suke gaya mana akan kissan hadiru da annabi musa cewa an je an yi aiki na tada katanga ma wasu wanda aka ce wa kana abuhuma saliha ba su ba ba a ga aikinsu ba ba a ga tasowansu ba amma an ce babansu mutumin kirki ne to ashe mutum babansa ya zama mutumin kirki malamai ma suka ce ma ai kaka ne ma na nawa to ashe abun alfahari ne abun farin ciki ne ka zamanto ka samu asali daga magabata na gari saboda haka muna jin daɗi da muke ganin matasanmu suna da himma in ka taɓa su ta babin soyayya ga Allah soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya ga magabatanmu waliyan Allah soyayya ga ahalullahi to ba su da dama saboda haka eh, wannan babban abin farin ciki ne kawai matasan ma abin da suke bukata ɗan saiti ne ɗan kaɗan wajen saitin ne ake ɗan samun matsala idan ka ce a saita ta nan sai a ga kaman kai ɗin nan ko ka zafafa ne ko ba son mutane kake yi ba alhali kuma duk mai son ka shi yake ce ma gyara kayanka ko ba haka hausawa suka ce ba gyara kayanka ba ya zama sauƙe mu raba ba daidai da sauƙe mu raba ba ne ɗan uwa ya yi magana kuma maganarsa tana da muhimmanci a duk wani abu da ya faru na baƙin ciki kai ɗan uwa ka ɗauke shi a matsayin abin farin ciki ka ɗauke shi darasi kamar da shi darasi a wurinka mafi yawancin wanda suka suka ci gaba suka bunƙasa suka ɗaukaka sun ɗaukaka ne sakamakon karo da matsala masana masu hikima suna cewa ba matsala ba ne ka yi karo da matsala matsala ita ce matsalar da kai karo da ita ta ƙi zama darasi a gare ka shi ne saboda haka a, irin abubuwan da muke gani daga wajen makiya ahalullahi yadda suka samu a gaba wannan yana mana wani allura ne cewa to fa mun yi sakaci mun yi kuskure da yawa a baya wanda ya kamata mu tashi mu gyara gaskiya abin na da ciwo ka dubi yadda rayuwarmu take ta fuskanta a najeriyance a addinance ba mu da matsala alhamdulillah muna da magabata da malamai wanda suka ilmantar da mu suka shayar da mu kuma akwai bisharori masu yawa yanzu irin wannan malami shi malam burhanuddin guda ɗaya in muka bar masa bauchi ma ya ishe ta insha Allah duk wasu masu sharri inda ya taɓa baki ne su jefa wa ɗariƙa wasu irin munanan maganganu kamar irinsa ƙwaya ɗaya ma zai iya magance matsalan kamar faɗin bauchi gaba ɗaya in dai za a bashi sauti a bashi dama a bashi kayayyaki imkaniyat da zai isar da saƙonsa ya isa domin mun tuna baucin nan da mutum ɗaya ne zuwa biyu zuwa uku kawai kai Najeriya gaba ɗaya da mutum biyu ne kawai ake sauraronsa a rediyo. Da wanda yake misali na mu- na na mummunan misali da wanda yake kyakkyawan misali. Duk ya ishi duka Najeriya rediyon su biyu ne kawai ake jin su a rediyo manya-manyan rediyo daga daga daga Shek Bayar Usman Bauchi sai kuma Abubakar Gumi. Ko ba haka ba ne? su kaɗai ne ba wani ma rediyon ma mafi dama rediyon kaduna ne kawai za a buɗe a ce bari a ji tafsiri to rediyon kaduna ne kawai za a buɗe in an buɗe in an ji sharrin abubakar gumi sai a ce to bari mu ji abin da shek tayar zai mai masa da martani shikenan ko ba haka ba ne to yau kuma abun gashi nan bila haddin to ashe kun ga idan an samu tsayayye guda ɗaya zai iya zama maganin matsala ma ta najeriya idan ya samu kafa da zai iya tura saƙon ya isa ko ina da ina to balle a ce kawai kamar a cikin bauchi mu yanzu har an fara samu a layin ma dattawa matasa matasa ne amma ana ta ture mu ana ture mu ana tura mu layin dattawa amma yanzu ga wa'anda suka taso yara wanda za ka ji daɗi ka yi farin ciki su ahmad imam su shi malam burhanu su malam junaidu su malam ah, abul fatahi su wane ne ga sunan matasa ne wanda ba su kai ma wasu ma ba su kai talatin ba ma wasu ma a cikinsu nake tsammani amma sun isa su tsaya a fuskan duk wani wanda ya ce yana gaba da ahalullahi ko yana gaba da waliyan Allah to wannan ai mustaqabal mai kyau ne babban mustaqabal mai kyau ne kuma gaskiya abun farin ciki ne abun a taya mu murna ne kuma in muka duba ita Najeriya gaba ɗaya akwai wani abu da Allah yake yi in an taɓa mummuna a ce a khalifa khalifa kaza khalifa kaza to ana maganin khalifofi yanzu khalifa ya sa babbar riga ya goge hulansa ta sha sitati ya sa galila ya zauna yana rike da jarida ana hiran duniya amma in ana neman dalilin khalifancin babu a gurinsa da yawa da an fara samun haka shehu ma ya yi magana a cikin kashiful ilbasi ya ce da ana ta ɗora yara in dai kai ɗan malam ne ko ka yi karatu ko baka yi ba dole kawai a danne manya a ɗora ka a kansu haka ya zo ya samu zawuyoyi ya yi musu gyara haka shehu ya faɗa a cikin kashiful ilbasi to eh, yanzu Allah ya kawo wani abu domin shi wannan tafiya Allah ya nuna tasa ce idan kana da buɗaɗɗen ido a Najeriya in ka ɗaga ido za ka ga wasu sun taso wayanda ba kalifofi ba ne ba ‘ya'yan wani babban malami shehi ba ne amma yanzu sautinsu ya gama Najeriya su ne suka tsaya a kan maganin duk wani wanda zai fuskanci tafarkinmu na sufanci don ka dubi irin su malam mansur makaranta sheik maraya dr ko farfesa makari irin wayannan suna na yanzu kowane yanki kaje zaka gansu su su kawai su laisal fata man ya kulu kana abi innal fata man ya kulu ha ana za to Allah ya tara mana su a cikin tafiyan shehu radiyallahu anhu saboda haka wannan ya ishi kowa ya tashi ya yi wa wannan tafiya aiki in baka mata ba ma ka san akwai mutane da Allah yake da su wanda za su yi mata aiki saboda haka kowanne ne a cikinmu ya zage damtse dama ilimin nan a wurin iyayenmu aka san shi idan muka bari ya koma hannun barayi wanda za su saci ilimin su saci kuma imanin mutum to wannan laifin daga wurinmu ne laifin daga wurinmu ne saboda haka matasa tashi ba dare ba rana ba hutu wajen bincike da karatu da neman ilimi yanzu kana da lafiyayyen ido baka bukatan gilas da zai ƙara maka kallo kana da lafiyayyar ƙwaƙwalwa babu tashwish na iyali ba su taru ba balle su maka tashwish ko ba haka ba kana kuma da dama ta matasantaka wanda babu wani mutuwan jiki ciwon gaɓoɓi hu- a- abubuwa da ya samu da zai samu wanda ya yi shekaru baka da su saboda haka ka tashi kamar yadda wannan malam malam ke faɗa malam malam Aliyu ne kamar yadda yake faɗa ka tashi ka nemi ilimi kuma guda biyu ka nemi ilimi guda biyu ilimin addini da ilimin zamani kuma sannan ya zama mu rinka ƙoƙari mu samu mu zama muna da nizami mu yi ƙoƙari mu zama muna da nizami za ka ga in dai taro ne a ƙasar nan aka yi aka ce ahalu ɗariƙatar tijjaniya ne ko maulidin shehu ko maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka tabbata cewa Najeriyan nan cikin musulmi kashi goma bisa kashi ɗaya- kashi tara bisa goma musulmin Najeriya kusan ma ya ka ɗauka daga ‘yan ɗariƙa ya masoyan ‘yan ɗariƙa amma idan aka zo wajen samun hukuk to sai ka samu ‘yan ɗariƙa su suke samun kashi ɗaya kuma bisa goma wannan shine babban abin takaici wannan shine babban abin takaici mustaqbal ɗinmu yana da haɗari maƙiya sufanci maƙiya son manzon Allah sallallahu alaihi sallama sun gama haɗa strategy wanda kusan abin da ake fuskanta kawai shine suna son mu zamanto a hannunsu kawai yadda suke ga dama za su yi da mu saboda idan mulki ya koma hannun maƙiyinka to kai ka zama bawa to har siyasar da ake yin na yanzu za ka ga su ne duk suke neman matakai na mulki daga ƙasa har sama idan kana ɗagawa kana karkaɗewa kana ajiyewa kana ɗagawa kana karkaɗewa kana ajiyewa to sai ka karkaɗe ɗari baka ɗauko wani ka karkaɗe kaga namu ne ciki da waje ba in ma ka samu sai dai ka samu wanda muka so shi ne ba wai namu cikakken namu ba to ina namun suke ina namun suke a matasa me suke jira tsoro suke ji ilimi ne ba su da shi tsari ne ba su da shi tunani ne ba su da shi wannan tambaya ya rage ga mutanenmu matasanmu don haka tunda na gaya maka wannan na barka da shi ka je ka kwanta ka yi bacci yau kana tunanin wannan kuma kana tunanin wace hanya za a bi a gyara ko kuma yadda za mu yi kana ji kana gani ka ɗauki ta ƙuri'arka ka ba mu wanda zai zo nan gaba ya ce to akwai insecurity ma a jiha don haka taron maulidi ma ba zai yiwu ba tun da an samu wanda yake appointment aka bashi ba elected somebody ba ne amma ya ce da'irar wazifa ma a makarantu shi bai yadda ba kuma kusan tana aiki لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من جدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ah, Allah ya saka ma Khalifa Dr. Kabir Sheikh Ali Safiya da Alkhairi mun ji nasihohi daban-daban kala-kala wanda wannan koyi ya ishe mu in muka rike tunda ana recording ya ishe zomo mana wato madubi a rayuwarmu Allah ubangiji ya saka da alkhairi dama duk irin kokarin da aka ga muna yi wallahi a gurin su muke kwaikwaya da irin yadda da a yi da shauransu duk dai da ma karatun duka a gurin su muka yi Allah ya saka da alkhairi kamar yadda iyayenmu suka yi karatu a gaban mahaifinsa haka mu ma muka yi karatu a gabansa kuma muke yi sabiya da haka Allah ya saka ma dakto da alkhairi ya biya masa bukatun sana alkhairi lokacin da dakto yake mana jawabi mun sake wani babban bako akwai a gwani aran ma malamin taka da dan she mu she malam barau shi ma ya zo da ya jefa mana kalma guda biyu duk da na tsaman sauran mintin mun goma ne ko to idan shida to da mu ƙara hudu ta zamo goma sabiya da haka haram ma dai jefa mana kalma ga barista shi ma dai mana kalma biyu sannan ga aran ma mai anguwa ga malam baba su kuma da su mana addu'a
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد من يمن يمع لمي musamman shi dakta shak malam muhammadu kabir da sauran malamai da wakilai ga su nan dai da yawa su barista ga su malam ibrahim ga mai anguwa ga su malam na'am malam malam hassan ga jama'a da yawa musamman kuma shi wannan ɗalibi namu shi malam burhanu Allah ya ƙara masa basira Allah ya ƙara masa jagoranci Allah ya saka da alkhairi da mai ja masa baki da duk yan uwa da suke saurara alhamdulillah gaskiya duk maganan da za a faɗa dakta duk ya faɗa ya faɗi maganganu gaskiya masu muhimmanci kuma da shawarorruka masu kyau masu muhimmanci da ya kamata duk mu ɗauki wannan mu yi amfani da shi Allah ya saka masa da alkhairi a gurguje abin da ban dan ce shine wannan wata na Ramadan wata ne da yake koya wa mutum mara himma ma ya zama mai himma to abin da ake so in so shine samu bayan azumi yadda ake cika masallatai da matasa wajen tafsiri wajen da a ci gaba da haka amma abin da yake ban mamaki dan kana biyu ko uku in ka bayar masallacin da ake samun sahu goma ko ishirin in ka zo ka gana maganin sahu biyu to ina sauran jama'an ne to don haka ba iya azumi ne shi kenan ba wannan ka koyi hakuri a cikin watan azumi ka koyi karatun qur'ani ka koyi zama da yunwa duk da sauransu ka ci gaba ne to Allah ya mana taisiri sannan kuma duk wannan abin da dakta ya faɗa gaskiya duk abin da Allah yake bayarwa da gaskiya mu ‘yan ɗariƙa alhamdulillah Allah duk ya bamu alhamdulillah duk abu muna da shi gaskiya illa dai abubuwan da ya faɗa ɗin nan su ne ya kamata a tsaya a kai a same su amma Allah ya haɗa mana komai duk irin abubuwa da ake nema a ciki duk Allah ya bamu mahaddatan Qur'ani ne da daktoti na gaskiya ɗin irin su shi dokta ɗin wanda sai da suka yi karatun zaure ba irin daktan wa shahadatu zuri eh shi ya faɗa da kansa zai je ya karɓa shaida na shahadatu zuri ba irin wannan daktoci din ba ne a daktoci na wanda sun yi karatu na gaskiyan na zaure kuma suka samu wannan din to alhamdulillah wannan harka ta mu ta ɗariƙa ba wani abin da zai jijjiga ta babu yasa shehu ibrahim radiyallahu anhu yake cewa faman kaffarakum aw badda'akum bi hadhihi al-a'mali fala taltafitu li kalamihi duk wanda ya ce muku yan bid'a ko zai ka ko karba ku saurara shi ba abin da zai iya yi shehu ya bada misalai guda uku a gurguje ce kamar mahaukaci ne ya zamu babban teku ya yi fitsari don ruwan ya zama ya nijista ruwan daina jinstu ce ko kuma a'a mahaukaci a kare ne ya tashi ga farin wata a saman sai ta wuce wai me watan ta fado watan zai fado daga ƙarshe shehu ya ce lawan da bahal badara kilabul wara ma wasalin nafu ilal badiri yace inda dukkan nukan duniya za su haɗu in ji shi maulamu shekul islam shek ibrahim yas suna haushi wa kare suna haushi ma wata watan bai san abin da masu ke yi ba to don haka allah ya ƙara mana himma mu ɗauki gaskiya wannan shawo mu nemi ilimi sosai kar mu tsaya idan muna dogaro su wane ne suke kaza to in ba su fa mu tsaya mu yi ilimin yadda ya faɗa na addini da na zamani da kuma duk maganar sana'an nan allah ya taimake mu Allah ya ƙara tasiri, Alam Buran Allah ya ƙara basira, Allah ya ƙara jagoranci, Allah ya ƙara fahimta, Allah ya ƙara tariki albarka annabi sa za ku kauli haza wa astaghfirullah alazim li wa lakum li jami'il muslimin wal muslimin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a farko a ni dai kamar yadda na faɗa na yi rakiya ne na rako aboki na ya ce an gayyace shi rufe tafsiri na ce to mu je saboda abu na alkhairi kuma na ‘yan uwa mu ma duka abu ne wanda ya shafe mu to sai da na zo kuma na ga manya-manyan iyayenmu da malamanmu da suke wannan wanje wanda a ka'idan protocol da ni bai kamata in ce wani abu ba to amma larabawa suna cewa la tastahi min idayil qalil fa innal hirmala aqallu minhu to sabbe saboda wannan dalili ni ma nake so in dan ja hankalinmu a matsayin mu na matasa wanda kam kusan duka su ne a cikin wannan masallaci abinda nake so in ja hankalinmu akai shine a ya kamata mu dawo cikin hankalin mu sani cewa a yanzu haka halin da muke ciki muna cikin wani mun fito wani babban makaranta ne wanda sunan wannan makarantar sunansa ramadana kamar da dan uwana yanzu ya faɗi a a wannan waje wannan makaranta da muka fito makaranta ne wanda yake kunshe da abubuwa da yawa in aka ce za a zauna a maka tafsilin abubuwan da ya kunso sai mu kai wata ko shekara ba mu gama tafsilin abubuwan ba amma a takaice kamar yadda shi mai jawabi yanzu ya ajiye yake jawo hankalinmu akan cewa ya kamata abubuwan da muka koya a wannan makarantar ba wai kawai mun koye su bane shikenan idan watan ya wuce mun ajiye abubuwan da muka koya sai wani shekara kamar ba ni manta wasu wani aboki na yana ba mu labari ya ce shi ai daga ranar daren jajibiyar ba za a sake ganin sa a masallaci ba da asuba sai wani shekara wanda wannan abun kunya ne tare da a lokacin za ka samu tsofaffi da wasu wanda suka fi shekaru ana rige-rige da su wajen samun waɗannan alkhairi din shi abin da ya ɗauka lokacin samun alkhairi lokacin ramadana ne wanda kuma alhali abun ba haka yake ba sai sa wani malami yake cewa man kana abudu ramadana fa inna ramadana qad mata wa man kana abdullah fa inna la hayyul la yamut duk wanda ya kasance shi yana bautawa azumin watan ramadana ne kacin lokaci shine lokacin da ya ɗauka matsayin lokacin ibada to wallahi ya sani lokaci wannan lokacin yana mutuwa amma in kana bauta ma Allah ne Allah nan shine baya bacci baya mutuwa yana nan dindindin kai zaka mutu ka bashi a takaice abinda nake so in jawo hankalin mu akai shine kamar yadda shi dan uwana ya faɗa babu lokacin da ake cika masallatayya irin lokacin wata Ramadana nan ne zaka ga matasa yan uwana ana rige rige wajen samun jami'i a masallaci za ga ‘yan uwana matasa na rige-rige wajen abubuwa na alkhairi na kyauta na zumunta na abubuwa da sauransu hatta a wannan lokacin ne zaka samu idan mutum ya maka wani abin da baka ji daɗi ba zaka je na ce maka ni ina azumi ne ni ina azumi ne ba zai tanka maka ba kenan to waɗannan kyawawan halaye da muka koya ya kamata ko bayan ramadana don shi addinin musulunci bai ƙayyade wani lokaci wanda ya ce wannan lokacin lokaci ne wanda free time ne wanda akwai abubuwan da ba za ka yi suna alkhairi ba kamar yadda muka yi dedicating time dinmu muka koyi haƙuri muka koyi ibada muka koyi karatun alkurani a watan ramadana bayan ramadana na bayan ramadana ma ana so mu ninka ne akan wannan saboda ladan da ake bayarwa a cikin watan ramadana a wajen ramadana ba a samun wannan saboda haka ina mana nasiya da abubuwan da muka koya mu zamo cikin wanda Allah yake musu yake yake ja hankalin su yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati mu zamo masu rige-rige wajen aikin alkhairi ko bayan ramadana kamar yadda muka dedicating time din mu cikin wata ramadana saboda haka yan uwa musulmi matasa duk abin da ya kamata mu faɗa iyayen mu shehunan mu sun faɗa to amma ni ma kafin rufe abin da suka faɗa dinnan zan dan ƙara wani abu akai saboda akwai abubuwan da suke cimin rai a matsayina na matashi a cikin garin Bauchi wanda kuma mutanen mu ne suka yi bacci su suka ba da kofa har waɗannan abubuwa na cin mutunci yake faruwa dalili kuwa shine a harkan addini alhamdulillah kamar yadda mai jawabi ya yi bayani kusa da mu ma ba zo ballantana a wuce mu amma tsakani da Allah a harkan duniya yan uwa na matasa an tafi an bar mu ɗari bisa ɗari kuma addinin nan gabaki ɗayansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana khairukum man lam yatruk akhiratahu lidunyahu wala lidunyahu li akhirati wa lam yakun kallan ala nas mafifici a cikin ku shine wanda yana zaune bai bar duniyansa don lahiransa ba kuma haka bai bar lahiransa don duniyansa ba saboda haka abinda annabi yake jan hankalinmu a nan mu haɗa duka guda biyu idan ka tashi yau za ka yi karatu na boko target ɗinka shine ka zama dakta ko ka zama injiniya ko ka zama lauya ko ka zama duk wani abin da wani yake ji zai bugi kirji a matsayinsa na wanda ba dan uwanka ba tijjani ba zai zama a rayuwa don ya taimaki rayuwansa ya taimaki mutanensa to kai ma fa ka sani wannan abun wajibinka ne ka tsaya ka yi shi kamar yadda na faɗa dama harkan addini ba zo kusa da mu ba wannan harkan lahir duniyar ne muke da lapses a ciki to malamanmu da yan uwa nan sun ja hankalinmu akwai abubuwa na challenges da yawa da yake faruwa karamin misali da zan bamu shine na rikice-rikicen masallataya da muke fama da shi za ka ga batijja ne ko yan uwa tijjanawa sun gina masallaci a cikin garin bauchi amma za ka zo ka samu a kwana a tashi an zo an kwace wannan masallacin menene ya kawo wannan saboda mun yi sakaci akan abubuwa da yawa na farko tukunna a harkan security ba mu da wakilai a harkan abubuwa da yawa duk abin da zaka je kana neman taimako a wani office sai ka samu wanda zaka je taimako a neman taimako a wajen sa makiyinka ne ba masoyinka ba to wannan ya zama challenge kamar yadda akram Allah ya faɗa yace daga yau mu kayyada a ran mu cewa muna so nan da shekara goma duk waɗannan challenges din da da muke facing a harkan duniya ya zama muna so su zama tarihi to idan muka kada kudurta a ranmu cewa muna so mu yi waɗannan abubuwan wallahi babu abin da zai gagare mu amma abubuwa na bakin ciki abubuwa na bahaushi ka rasa ma yanda za ka yi wani lokaci amma ba kowa ba ne suke da laifi gaskiya mu ne muke da laifi saboda haka ina jin hankali don Allah don annabi abubuwa na sana'a mu tashi shi ma mu yi shi da gaskiya don shi ma an bar mu a baya idan ka dubi manya-manyan masu harkan kasuwanci a jihar Bauchi yan manya-manyan yan kasuwa za ka samu wasu su ne ba mu bane idan ka samu harkan ofishoshi kamar yadda baya na gwamnati su ne ba mu bane idan ka samu duk wani dai abubuwa na rayuwa to saboda haka mu saka wannan is a serious challenge a wajen mu waɗannan abubuwa da su da shi wannan bawan Allah malam Burhanu yake yi abu ne wallahi wanda ya kamata a ce ya wuce ma iyayen da yanzu ake yin sa dalili ko shine idan ka bude duka gidajen rediyoyin mu a yau duka gidajen rediyoyin mu anan a yau waɗanda suke karatu a cikin waɗannan gidajen rediyoyin su ne mu ne 'yan kaɗan a ciki amma majority in ka duba su ne ba kuma wani abu suka fi ba yanda Allah ya musu hannu biyu haka ya mana hannu biyu yanda Allah ya musu kafa biyu haka ya mana kafa biyu yanda Allah ya musu kwakwalwa haka ya mana hatta hasali ma mu wasu abubuwa da Allah ya mana na alkhairi da abubuwa su bai musu ba to amma muka mai da kanmu marayu muka mai da kanmu asfala safilina abin tausayi dai wato abubuwan suna nan ba wannan babu lokaci da zan zauna in ta lissafo su amma daga ƙarshe ina jin hankali ƴan uwana matasa don Allah don Annabi mu tashi mu yi da gaske saboda abun duk ya wuce yanda kuke tunani especially idan kana shiga cikin su kana mu'amala da su kake ganin abubuwa na walakanci da sauransu da yawan nan takaitattun jawabai nake cewa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
karanta fatiha ayatul kursi wala garja kuma da ilafi ubangiji Allah ka tsare mu da tsararka kare mu da kariyarka ubangiji Allah al'umma wannan wata mai albarka duka abin da muke neman tsari a gurin ka Allah ka kare mu da shi bisa sai lujudi alam na sharaha inna anzalnahu idza jaa dukan bukatunmu na alkhairi Allah ka fi mu sani Allah ka biya mana alfuma wannan wata mai albarka faranta kulhu a kafa bakwai wannan marigayi da aka ce ya rasu ubangiji Allah kai masa ladan Allah gafarta masa ƙara kulwa ƙafa bakwai iyayenmu da malumanmu da suka rasu Allah kai musu ladan Allah gafarta musu ƙara kulwa ƙafa bakwai iyayenmu malumanmu da suke nan gidan duniya ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi Allah kai musu ladan falake da nasi dukan shari'a Allah ka tsare mu fatiha salatul fatiha Allah ka musa اللهم دير قلوبنا وقلوبنا وسراوراتنا وشمعضانا وقل أنا دوننا وقل وجوهنا وارفع درجاتنا وسائل حاجاتنا وارحم آباءنا وغفر أمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وهم ذنوبنا وستر سلطاننا وأزل ديننا ودنيانا وأذل لساننا وقوي أجسادنا وفري أبابنا وشر جمل أعدائنا وأبرز أهلنا ومالنا وانزل أولادنا وديارنا وثبت قدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين ورحمة هذا القرآن الكريم بجاه سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين alhamdulillah rabbil alamin